وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala jiya mun yi babin li'itikafi go an yi babin azumi an yi na li'itikafi daga azumi sai mai cikin rukunan musulunci sai zakka ne ce babun fi zakatil ain babi game da zakar kuɗi al'ainu shine azhabu wal fidda zinariya da azurfa su Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta zakka gare su kamar yadda yake cewa cikin alkur'ani ya ce walladina ya kane zuna zahaba wal fiddata wala yin fi ƙuna hafi sabilillah ya faba shirhun bi azabin alim waɗanda ke taskace zinariya da azurfa ba su ciyar da su saboda Allah kenan ba su bayar da zakkarsu faba shirhun to kai annabi sallallahu alaihi wasallama kai musu albishir bi azabin alimin da wata irin azaba mai zogi azabar wuta kenan yaushe za a yi musu azabar ya ce yau mai huma Allah ya hafi nari jahannama fatukuwa bi haji bahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum la anfusikum fadhuqu ma kuntum takanazuna yinin da za a kona su akan za a kona yau mai huma Allah ya yinin da za a kona su akan dukiyar zinariyan nan da azurfa da sun haƙe ba da zakka sai a sa ta cikin wuta a gasa a gasa sai ta yi ja sai a ɗauko ana ƙona musu ga jiki fatukuwa biha sai a yi lalas da ita zinariyar da azurfa jibahuhum ga haƙarƙarinsu jibahuhum ga goshinansu jam'in jabhatun a ɗauko ta ana yi musu lalas ga goshinsu wajen nubuhum da haƙarƙarinsu wa zuhuruhum da bayansu ko ina a rinka yi musu lalas da ita in sun ka tsananta ga kuka sai a ce haza ma ka nastum la anfusuk wannan abin da kun ka taskace maka wannan ku kenan ko an ba da zakata yadhuqu ma kuntum takanazun da ku dan da abin da kun ka zan kuna taskace wannan ita ce azabar da za'awa wanda ya tara zinariya da azurfa ba ya ba da zakarsu kaga Allah zinariya da azurfa ya ce ko haka ga hadisi hadisin sayyidina Ali dan Abi Talib hadisi ne hasanun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya mallaki zinariya da azurfa har zuwa ƙarshen hadisin kaga ya nuna zinariya da azurfa ake fitar mazakka to su ne al'ainu ko to wal harthi da kayan noma harthu noma ai ma yuhrathu kenan zakkar abin da ake nomawa kayan noma kayan amfanin gona duk abin da ake noma ake fitar da zakkate ko ku wasu daga cikinsu wasu daga cikinsu walmashiya da dabbobi waɗanne irin dabbobi ake fitar ma da zakka raƙumma da shanu da tumaki da awaki bancinsu akwai wanda ya taɓa cewa ana hiddan sauran dabbobi zakka adalla wa ma ya kharju min al-ma'adin da kuma bayanin abinda mutum ke fitarwa daga ramin kuza ma'adin ramin kuza ramin da ake ginawa a fito da wani abu ko zinariya ko ko me ake fitarwa cikin ramu hmm? ko zinariya ko duk dai abin da ake fitarwa to shi ne ma ya kharuju min al-ma'adin abinda ake fitarwa daga ramin kuza wa zikiril jizyati da kuma ambaton jizya yan an kai sulhu da kafirai ba su yadda a yaƙe su ba kuma ba su yadda su musulunta ba to sai a yi sulhu sun zan kafin ran amana to shekara dut akwai kuɗin da ake karɓa gare su ina jizya wa ma yukhadhu da kuma abin da ake karba min tujjari ahli dhimma daga yan kasuwa na kafiran amana kafiran da an kai amana da su wal harbiyina da kafiran da ake faɗa da su to in sun ka zo garin musulmi da kaya suna son su sayar to an nemi mu aza musu tara ba shi ake kira rabenu ba kudin da ake karɓa kasuwa to rabenu daga kafiran da an kai amana da su sai kafiran da ake faɗa da su ma'ana dai ba a karɓar rabenu sai ga kafirai karɓar rabenu ga musulmi wannan zalunci ne musulmi ko garinsu ko wani gari ya tai da kayan saisuwa a ce bai sai da kayan sai ya biya rabenu wannan zalunci ne kafin ran da an kai amana da su da waɗanda su ake karɓar rabenu gare su to kun ji abin da babin zai karantar ko haka zai karantar da abubuwa zai yawa zakar kuɗi zakar kayan noma zakar dabbobi sannan da gwargwadon abin da ake fitarwa sannan da abin da mutum yake fitarwa daga ramin kuza wanda ya gani zinariya cikin ramin kuza kasan mafiya zinariya cikin ramu cikin ga ƙasa aka gino ta ko cikin ƙasa Allah ya sata to wanda ya gina zinariya to mi a gwargwadon abin da zai bayar sannan da kuma jizya kuɗin da ake amsa kuɗin kai ana kiransa kuɗin kai da hausa kuɗin da ake amsa ga kafiran da an kai amana da su yan an kai amana da kafirai to maza banda mata sannan baligai banda waɗanda ba su balaga ba to shekara duk akwai kuɗin da shari'a ta aza musu to mi an gwargwadon kuɗin su zai yi bayani insha Allah ta'ala to yace wa zakatul aini zakat kuɗi wal harfi da kayan noma walmashiyati da ta dabbobi faridatun duk waɗannan farilla ne me matsayin zakka kuɗi da ta kayan noma da ta dabbobi farilla kaga sai ya fara da faɗin hukuncin ta ko to wanda adda samarun dani irin nawa ya diba can inda ya kawo zakatul aini ya ga sharhin da ya yi masu samarun dani ku diba kun ga wurin layi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda layi na shidda ƙarshen layi na shidda daga sama kun ga wurin ko? ya ce wa zakatul aina zakar kuɗi sai ya ce wa huwa zahabu wal fidda menene al'ain shine zinariya da azurfa su ne ain su ne kuɗin su a kuɗin da ake fitar ma zakka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗaya a kuɗin da ake mu'amala da su a akwai da wasu nau'in kuɗi akwai fulus kuɗin da ba na zinariya da azurfa ba abu zarren algifari akwai hadisin abu zarren algifari da imamu ahmad ya fitar hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya taskaci zinariya da azurfa bai ciyar da su saboda allah ba to za a yi mai azaba da su gobe kiyama sai abu zarren yawa hadisin ga wata fahimta cewa ashe kenan bai halatta mutum ya ajiye zinariya da azurfa har gobe ba don haka in yana da zinariya da azurfa sai ya ta ya sayar sai ya sau fulus tunda fulus shi baya da nasi kaga fulus ba zinariya da azurfa ba ne ashe cewa ya sau fulus shi ya nuna kenan akwai fulus tun zamanin annabi ina fatar kun fahimta amma ba wanda ya taba gangancin cewa ana fitar ma fulus da zakka ashe shi ya nuna ba kowace dukiya aka fitar ma zakka ba ba wanda ya fitar mana dukiyar da ake fitar ma zakka fili kamar mai iziya ba mun yi iziya ba nan da ya zo ta'arifin zakka ya ce wa hiya ibaratun ammalin makhasusin ita zakka ibara ce ga dukiya ke bantacciya ammalin makhasusin ke dukiya ke bantacciya shi kenan ba kowace dukiya ake fitar ma zakka ba to nan ne wasu malamai sun ka samu matsala kamar imamu abu hanifa rahimahullah yace wa hiya ibaratu an malin makhsusin tu'khadhu eh tu'khadhu wanda ake karba min malin makhsusin daga dukiya keɓantacciya ba kowace dukiya ake karɓar zakka gare ta ba akwai keɓantaccen nau'in dukiyoyin da annabi ya ce a karɓi zakka idza balagat qadaran makhsusin in dukiyat ta kai gwargwado keɓantacce kun ba da kowane iri da yak kaɗan da sai ta kai nisabi eh wato sarafu fi jihatin makhsusatin sannan kuma a juyar da zakka in an karɓe ta ga huskoki ba kowa aka ba ba kuma akwai nau'in mutane guda takwas da Allah ya ce a ba wannan ita ce zakka wata dukiya ce keɓantacciya da ake karɓa ga wata dukiya keɓantatta lokaci keɓantacce in ta kai gwargwado keɓantacce a bashe ta keɓantattun mutane ita ce zakka shi kenan cewa wai abin ga komi yana da zakka kaga wannan kuskure ne akwai nau'in ga abin da ya shafi dukiya akwai nau'in abin da shi ne zinari da azurfa ga kayan noma akwai nau'in da annabi ya keɓanci zakka gari ga dabbobi ita dabbobi ba su da saɓani akwai nau'in dabbobin da yanzu akuya tana da zakka ko ittifaqan akuya tana da zakka eh amma jimina ba ta da zakka ba wanda ya taba fatawa cewa jimina na da zakka duniya akwai akuyar da ta yi kudin jimina tun ba yau ba jimina gurbi yan jarirai in kana son ka yi kiyo gurbi guda kwata miliyan jimina in ta girma ƙwara guda sai ka iskan ma miliyan biyu miliyan uku jimina duk duniya an taɓa akuya mai miliyan guda amma sai an ka ce a yadda zakka ga akuyar ga ta dubu talatin amma jimina ta miliyan uku shari'a ta ce ba ta da zakka ina fatar kun fahimta ashe kenan hikima ɗaya ce ta ubangiji don a taimaka ma mutane amma ba don hikimar zakka don a hiddar da mutane daga talauci babu garin da an ka taɓa ba da zakkar da ta hidda mutane daga talauci babu shi yanzu in kana da kuɗi abinda an ka ce ka hidda ɗaya bisa arba'in garin su kowa talakawan garin nan sun fi mawadatan garin nan yawa garin su kowa sai an ka ce to mawadatan su hidda ɗaya bisa arba'in in kana da miliyan arba'in sai ka ba da miliyan guda to in ka ba da miliyan guda ko mutum guda ka ba miliyan guda kwana nawa za su yi mai balle duk ba mutum guda mahiwa guguntawa aka yi mai dubu biyu mai dubu uku mai dubu biyar ba haka aka zakka ba sai a gungunce ta yadda ba ta ma wani amfani tun da maketa tana su masu yadda zakka dole ɗaya ta ba sun kai ma ka yi ka yi ƙarfi ka yi na kanka to ya za a yi akuya sai ta kai arba'in sannan ka ba da guda da arba'in har zuwa nawa har ɗari da ashirin akwai a ɗari da ashirin akwai a guda to awaki nawa za a tarawa ga gari su wadatar da mutanen garin nan a yadda zakar su wadatar da mutanen garin nan don ka ɗauki akwai a guda allah na tubu ka ba mutum shi aka wadata shi to mutum guda cikin talakawa dubbai ɗaruruwa na gari kan ba akwai a guda to shi aka wadata mutane ba a shar'anta zakka don wadata talakawa ba don dai a taimaka ma talakawa masu hali su taimaka ma waɗanda ba su da shi ɗaya ne ina fatar kun fahimta famatahi wa zakatul aini abu hannifa ya ce duk abin da ƙasa ke tsirara sai an hidda mai zakka sai an ka samu wanda ya hishi wuce gona da iri ya ce su tafasa su yaɗiya su goreba su ɗunya nan duk an lisa hamuna an ce suna da zakka ni ce to na yadda in tafasa na da zakka mi an nisabin ta tunda dai kowa ya san nisabi har shi abu hannifa bai musanta nisabi ba to tafasa in ta kai gwargwadon nawa aka hishi sannan mi an gwargwadon abin da aka hissuwa kaga wannan rikici ne kawai wurin dai a sauki wasu a ƙaryata wasu a ce ba maganar sun ka haɗi ba gaskiya na ba duk an kai ta wuce duk wanda ya ce babu zakka ga kuɗi to waɗannan kuɗi ya ka da rukuni guda da cikin rukuni yanzu wanda ya ce ya yarda da zakar zinariya da azurfa ya yarda da zakar alkama da sha'ir da dabino da inabi ya yadda da zakar raƙumma da ta shanu da tumaki da awaki kaga nau'i tara ko nau'i goma ya yadda zakar su don Allah ana cewa ka da rukunin zakka ya mai da rukunin musulunci hudu inda za a adalci sannan don Allah a yi saɓani wasu su ce abu kaza na da zakka wasu ce baya da zakka don Allah yau an ka fara yi nai oh amma kaga saboda rashin adalci sai sun kada rukuni guda da cikin rukunin to mu tafi wa zakatul aini zakat kuɗi wal harfi da ta kayan noma harfi noma amma na ana nufin al maharuf abinda ake nomawa kayan noma wal mashiyati da ta dabbobi faridatun farilla ce fa amma zakatul hars to sai ya fara da zakar kayan noma to zakar kayan noma fa yau hasadihi ana bayar da ita yinin da an ka girbe abin noma wacce dalili saboda faɗar Allah da ya ce wa atu haƙahu yau mahasadihi eh ku bayar da zakka abin da kun ka noma yinin da an ka girbe shi yanzu gero to ranar da ka girbe yana yawa ka hitar da zakatai tunda mu al'adar muna yan an girbe sai an bar shi yayi kwanaki a zo a yanke sannan a yi dama sannan a hidda zakka to me ma'anar wa atu haqqa yawm hasadihi da bakin ran da ka girbe dai da bakin ran nan zakka ta waje ba da bakin ran nan zakka ta waje ba duk abin da ka girbe to yana da zakka shi an ma'ana ko da an zo ana ɗiba tumu ana ɗiba tumu ko ana ɗan yankawa ana kai gida ana ana yin hura to duk dai za ka lisa waɗannan da kai yanka duka wannan ga ƙwaya ƙwaya kenan ƙwaya abinci irin gero da sauransu to 'ya'yan itace kuma da bakin sadda sun kai ja sun kai ja sun ka nina ta yadda ko da ruwa ko babu ruwa wannan ba zai cutar da su ba su ko da bakin rannan zakar su ta waje ba ina fatar kun fahimta wal ainu su kuma kuɗi wal mashiya da dabbobi fafi kulle haulin kowace shekara marratan ana bayar da zakar su sau guda kuɗi ranar da dot kuɗinka sun ka cika nisabi a ce yau ɗin ga kuɗinka sun ka cika nisabi to ba da yau za ka fara hidda zakka ba sai ka fara kida da yau sai baɗi wara haka irin rana wata yau baɗi to sannan sai ka hidda zakka to hakan ga dabbobi su ma yau dabbobinka sun ka cika nisabi to da yau za ka fara kida baɗi wara haka yan Allah ya kai mu in nisabin na nan bai rage ba sai ka hidda zakkar su wala zakata babu zakka min alhabbi ga ƙwayoyi abubuwan da a ƙwaya babu zakka ga abubuwa masu ƙwaya wa tamri da dabino kaga shi ko dabino cikin 'ya'yan itace yake fi aƙalla cikin abin da a mafi ƙaranci min hamsata ausukin daga ausuki biyar kaga sai ya fara da zakka kayan noma to menene nisabi nisabin kayan noma in in abinci ne in ka in ƴaƴan itace irin dabino irin inabi ba su an ka shar'anta zakka gare su cikin ƴaƴan itace to dole nisabin su shine ya kai ausu kibiyar me ausu kibiyar wa zalika wannan sittatu aqfizatin qafiza guda shidda wa rubu qafizin da rubu'in qafiza muna da qafiza namu da qafiza nau'in abin auna nasu can Ƙafiza shidda da rubu'i shi ne daidai da ausuki biyar walwasaku abinda a ausuki sittuna sa'an sa'i sittin kaga sa'i shi muke da shi ko bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'in annabi ba sa'in local government ba sa'in annabi me ya sa'in annabi wa huwa arba'atu amdadin shine mudu hudu bi muddihi alaihi salatu wasallam da mudun nabi mudun nabi kun san mudun nabi wanda aka hidda kafara da shi aka hidda zakatul fitr da shi ko mudun nabi ma dallato hudu da shi to shine sa'i guda to sa'i 60 hmm? shi a ausuki guda sa'i 60 shi a ausuki guda to ausuki biyar shine nisabin zakka kaga 60 kenan sau biyar nawa ya kama sa'i ɗari uku madallato sa'i ɗari uku shi ne nisabin duk abubuwan da ake nomawa masu ƙwaya masu ƙwaya wanda an kace a hitar matsaka to yanzu in mutum ya yi noma yaya zai gano sa'i sittin? ya zai gano sa'i sai malamai sun ka ce sai yan an ka daura damma sai a sussuke guda ko biyu sai a ga nawa sun ka kama kenan sai a yi lissafi da haka nan tunda wani ba ba buhuhuwa zai cikin rihewa zai damman zai bari don ya yi firzabin ɗin abinci in an ka bar shiga zangar ne ya tai kamar yadda annabi yusuf ya nuna bisa ga asussuke a sa cikin buhu saurin lalacewa ya kai an kasa cikin buhu amma in yana ga zangar ne sai ya shekaru masu yawa bai lalace ba to tun da ba duk abin da kan noma za ka sussuke ba to sai a yi randon samfulin sai a samu dame guda ko dame biyu sai a sussuke sai a auna a gani kwano nawa sun kai sai a yi kiyasin saura duk akan haka nan na fatar kun fahimta to shi ne mutanenmu sai sun kai kiyasi kowane dame sun ka ɗauka kwano kwano kwano kwano goma sa'i goma kaga sai su ce sa'i talatin sa'i talatin shi an nasabi mm -mm. dame talatin shi an nasabi mm. haka yake inda dukkan noma dame talatin to sai ka ba da mi'a zakatai ushiri ɗaya bisa goma to sai ka ba da ɗaya bisa goma mi'a ɗaya bisa goma talatin uku sai ka ba da damma uku sa'i talatin ka ba da dame uku sa'i talatin ka ba da dame uku wannan shi azzakar kayan noma to yana yake wa yujma'ul qamhu yan an zo bayar da zakka ana hada alkama wa sha'ir da sha'ir wa sultu da wani nau'in alkama da ake kira sulti fi zakata ana hade su ga zakka in ka noma su to sai ka hade su ga zakka duk nau'i guda ne fa'idha ijtama min jami'iha in ya haɗu daga dukkaninsu ka noma alkama ka noma sha'ir ka noma sult to in ka haɗe su sun duk ka tara su sun haka hamsatu ausikin ausiki biyar falle zaki zalika sai ya hidda ma wannan zakka haka akwai nau'ukan abubuwan da ake haɗawa yanzu kamar dawa nau'i guda ce tana da nau'i nau'i akwai ƙaura akwai kunya wannan mai lankwashe wannan sannan akwai akwai janjari duddawa ce akwai malle duddawa ce to duk waɗannan ‘yan an ka zo hidda zaka in ka noma su duk nau'i guda ne dawa ne sai ka tara su in sun kai ausuki biyar sa'i 60 sa'i ɗari uku sai ka hidda musu zakka kamar gero shi ma ai ba nau'i guda ba ne ko akwai gero akwai maiwa akwai gera-gera akwai wanda ake kira gera-gera ko kaga wannan duka in ka noma su duk nau'i guda ne sai ka haɗa su in sun kai nisabi sai ka hidda musu zakka waka zalika hakan ga tujma'u ana hada asnafut tamr da nau'ukan dabino shi ma dabino nau'i kala-kala ne cikin garin madina ɗaya akwai nau'i 120 na dabino nau'in dabino 120 cikin madina ɗai ban da sauran garuruwa to kaga nau'uka to duk dami suna nai dabino to duk an kan noma nau'i nau'i duk kana hada su sai ka hidda mu zakka waka zalika asnafu zabib hakan ga nau'ukan zabib shi ma ana haɗa su wal urz da shinkafa ita ma ruz urzu ai sun kama shi ta ruz sun ka cire alif sun ka cire hamza to ita ma shinkafa ai kaga nau'i kala kala ce ko akwai ba ingila akwai yan kokoma akwai yan mafara akwai jamila bazawara? to yana yake wani ya yi shinkafa sai ya sami ta sakan wayif sakan wayif sai wani mai ƙararin kwana sai ce mata ta in zai da zai taho mata da sakan wayif ta ce tau ta aza kisha ya kanu sai ta samu yuka tana jin duriya ce sai ta daba mai shi bai san buhun ga ya kanu ba eh to kaga shinkafa dai nau'i kala-kala ce ko to duk ana hada kalolin shinkafa tun duk dai sunanta shinkafa duk shinkafa ce ana hada su wadda kunu da gero haka shi ma gero kala-kala ne wa zura da masara zura ba zura ba kaga ra'un ba ta da shadda zura masara ita ma kala-kala ce aiko to wa kullu wahidin min ha yace wa kadhalika wal urzu shinkafa wadduhun da gero wadzura da masara kullu wahidin minha kowane ɗaya da cikin su sinfun dangi guda ne kenan da gero da shinkafa ba dangi guda bane kowannen su dangin kai ne ne to sai a hada shi da dangi ne sai a hiddan mai zakka haka gero da masara ba dangi guda bane daban-daban ne kowannen su dangi daban la yudamma ila al-akhar ba a hada shi zuwa ga guda fi zakati ga zakka wa idza kana fil ha'iti asnafu min at-tamri wa idza idan asnafu min at-tamri nau'ukan dabino kana ya kasance fil ha'iti cikin lambu lambunka kana da nau'ukan dabino dabino kala kala adda zakata sai ka bayar da zakka anil jami'i daga dukkaninsu min wasatihi daga matsakaici ne kana da dabino mai manyan ɗaya kana da dabino mai ƙananan ɗaya kana da dabino mai matsakaicin ɗaya to duk kaga nau'uka ne ko amma da duk dabino ne ba haɗa su za a yi ba to in kai in kai yanke dabinon to daga wani za ka hidda zakka daga matsakaici matsakaici daga gare za ka hidda zakka amma duk za ka haɗa su su kai nisabi in sun kai nisabi sai ka fitar daga matsakaici ya yake wayu zakin zaituna yana fitar ma zaituni zakka idza balaga habbu in kwaya ta ta kai hamsata ausuki ausuki biyar zaituni shi ma ga mazabar malikiya yana da zakka to in kwayar zaituni ta kai ausuki biyar sai ya da mai zakka akharja min zaiti amma yana fitarwa daga mai nai shi zaituni dama mai ake fitarwa daga gare shi to sai ka fitar daga mai ne wai khuraju kuma ana fitar da wai khuraju kuma mutun yana fitar da zakka min aljuljulani daga juljulan muna da juljulani nan to wa habbil fujli da eh ridi to to to shikenan to ana fitar da ridi ana noman ridi nan ko kwanaki na ga gwamnati har irin ridi ta sautar raba ma manoma kaga ya nuna ana noma nai to to in ya kai nisabi a ausuki biyar kaga sai a fitar mihi da zakka wa habbul fujili haka kwaya ta fujili me fujili fujili eh juljula na zama riɗi kun fujile zan riɗi hmm? to in an ka yi tambaya in ka sani ka ba in baka sani ba kakka ba tun da karatu na aka yi ba ka cici ka cici ta aka yi ba in ka sani ka faɗi in baka sani ba ka bakin ka wa habbul fujil kwaya ta fujil min zaitihi ita ma ana fitarwa daga mai kaga ya nuna shi ma mai ne ake amfani da shi to sai ka fitar daga mai to mai in ya kai nawa kenan abinda an kamar zaituniya ce a fitar daga mai ne ko to me nisabin mai me za a fitar daga mai in ya kai kwalba nawa ko galan nawa eh to ka gani kaga rikici ne in yace a fitar daga mai shi ita dai kwaya mun ji an ce in ta kai sa'i 60 eh sa'i 300 he sa'i 60 shine ausuki guda to ausuki biyar kaga sa'i 300 shi muna iya auna shi mu gano sa'i to mai shi ko in ya kai lita nawa sun mance ba su haɗi ba don haka sai sun koma rubutu sun haɗi mai in ya kai kai lita kaza to mu tafi to abinda za mu kyauta musu zato kenan shi ƙwayar ta zaitun da ƙwayar ta juljulan da an ka ce ta fujili da an ka ce a fitar daga mai kenan sai a auna da ƙwayar za a amfani in ta kai ausuki sittin. to sai a niƙe a fitar da man in an ka fitar da man sai a fitar da mi'ad zakka kayan noma ɗaya bisa goma to in lita nawa an kai in galan nawa an kai sai a bada ɗaya bisa goma na shi amma dai kaga bai rubuci cikin kowane littafi an kuka san kuce ɗaya na an kai to fa in ba a zalika in kuma ya sayar da wannan fujil ɗin in sai sai ya yi a jaza'ahu yana isan mishi an yi kurja ya fitar da zakamin samanihi daga kuɗi na insha Allahu inda duka ji insha Allah fiye makalon eh tau kaga duk da iyaka dai gyare-gyare na akai wala zakata babu zakka fil fawakih ga kayan marmari wal khudar da abubuwa da akore me kayan marmari irin su tumaturi irin su ayaba irin su dabino irin su abarba irin su kankana masu kama da su to waɗannan alfawaki in ka noma na nawa ba su da zakka ashe mun har samun istisna'i ko ba ashe kenan zakka ta keɓanta ga duk abin da ƙasa ke ana fitar da zakka ga duk abin da ƙasa ke fitarwa tunda wani ai iyakar sana'ar su noman tumatur ɗauka a kai lagos a sai suwa a sau mota amma an ce ba ya da zakka shi kenan ba kowace dukiya da zakka ba kayan marmari walhudar hakan ga abubuwa kore kamar me kamar me kore eh kamar alayyahu kamar latas kamar salad kamar sure da masu kama da su su ne kore to waɗannan in ka noma na nawa ba su da zakka wala zakata min zahabi to yanzu mun ƙari na kayan noma ko to mun dawo mana kuɗi wala zakata babu zakka min zahabi daga zinariya kaga su sun san ita ɗaya adda zakka sai dai inda matsala take sai malamai sun wasu malamai sun kace to ga waɗannan su nasi ya zo da su amma kuma za a yi ƙiyasin duk abu mai kama da su sai a yi ƙiyasi shi ma sai a ba su hukunci ne sai a fitar mai da zakka dama an shir'anta zakka ne ga zinariya don tana kuɗi don haka duk abin da ake riko matsayin kuɗi irin waɗannan takardu namu sai a yi ƙiyasin sai a ba su sai mun ka ce a ba an shar'anta zakka don tana kuɗi ga zinariya don tana kuɗi ba saboda muna da hadisai ingantattu da annabi ya wajabta ma matan da na mallaki yan warwaro da sarƙa da yan kunna na zinariya cewa su fitar musu zakka kuɗi ne ba kuɗi ba ne zinariya sai an ƙera ta sai a yi su lallan zinariya ana iya ƙera ta a yi sarƙa ana iya ƙera ta a yi yan kunni ana iya ƙera ta a yi yan warwaro ana iya ƙera ta ma a yi fanka duk komi ana iya yi da zinariya to kuɗin nan su adda zakka ashe kenan ba an shar'anta zakka duk abin da zinariya take gare shi inda ya kai nasabi ya shekaru wajibi ne a fitar mai zakka malikiya amma ba su yadda da zakkar kayan kawa na mata ba in ce ba su da zakka amma hadisan annabi wata mace ta taho da yan warwaro ga hannunta annabi ya ce kina bayar da zakka wanta ce ya ce sun isa miki da gauta suna zakka ko ba su zakka amma sun kace ba su da zakka ijma'an ga malikiya kayan kawa na mata ba su da zakka to ka gani in an kai gaba su yi yamma abinda shari'a ta tabbatar su kore wanda babu su kawo to Allah ya shirya da mu yace wala zakata min adh-dhahab babu zakka ga zinariya fi aqalla ga abinda an mafi karanci min 20 dinarin ga dinari 20 dinari shine sulallan zinariya in an ka kera zinariya an kai sulalla to waɗannan sulalla su ne dinarai to me zakka menene nisabin zinariya sai ta kai dinari 20 fa idza balagat 20 dinari in zinariya ta kai dinari 20 fa fiha nisfu dinari rabin dinari ya tabbata cikin ta menene matsayin rabin dinari rub'ul ushri rubu'in ushri ɗaya bisa hudu na ɗaya bisa goma sai ka kasa dukiya goma sai ka ɗauku ushirin ga sai ka kasa shi hudu shi ko kenan duka ɗaya bisa nawa kenan na dukiyar ɗaya bisa arba'in one over forty don haka duk abin da an gare ka iyaka ka sa kalkuleta ka buga sai ka yi dividing ɗine by forty to duk abin da ka samu yanzu in kana da miliyan misali nawa azzakan miliyan sai ka yi dividing by forty a su kalkuleta su buga mana mu gani mi azzakan miliyan miliyan divide by 40 dubu ishirin da biyar to to yanzu mutum nawa ma na mallaki miliyan ɗin to an ce ka ba dubu yanzu in ka ɗauki dubu ishirin da biyar mai dubu biyu mai dubu uku mai dubu biyar shi aka wadatar da talakan garin ku ko mutum guda ma ka game ka ba su ce hannun kwana nawa za su yi mai ko an daɗe sati guda in bai da iyali da yawa shi aka wadatar da shi kun ba ko ba sai ba ɗewar haka ba wata dubba ko wata duka ka ba mutum dubu ishirin da biyar ka wadata shi balle shekara sai shek sai ba ɗewar haka kuma kun ba ɗewar haka ba dole ka bashi ba yaya wani zaka ba to Allah ya shiryar da mu don haka mai yawan hukunci hukuncin da malamai sun kai ta yi game da zakka duk ba daidai suke ba to ina yake to in zinariyar mutum ta kai dinari ishirin kaga dinari ishirin shine nisabi to in ya zan zinariyar tun da an ce duk inda zinariya take sai a hidda ba dole sai kuɗi ba in ya zan yanzu ba su lallana ba fa sai ka ɗauki zinariyar nan sai ka kai wurin masu awo sai su auna ma in ta kai laba ashirin shikenan sai ka hitar da zakka me zakkat ɗaya bisa arba'in inda zinariyar za ka basuwa in kuma abin ga kima za ka bai domin ya halatta fitar da kima al'akhzu min al-kima yanzu zinariyar ka misali yan warwarin nan tunda kaga ba a bulguce su a ba su a zakka ko to yanzu sun kai nawa misali sai a ce sun kai miliyan guda ko sun kai dubu ɗari kaza inda sun kai nisabi ko to ɗaya bisa arba'in to sai ka tara kuɗinsu nawa a ɗaya bisa arba'in to sai ka samu kuɗin sai ka basuwa shi ken ka haddasa kansu ya halatta al'akhzu bil qima kenan to yace fa ma zada abinda ya karo akan dinari 20 nisabi fa bi hisabi zalika to shi ma sai ayi da lisafin wannan duk abinda ya karu kaga ga dabbobi babu locus mun yi locus aiko da karatun izziya me locus me locus ga zakka ma bainal faridatayn shine locus babu lokas ga dabbobi to amma amma ga, ga zinariya da azurfa ana la'akari da lokas me nisabin zinariya ya ce dinari 20 shi ne nisabi ko to yanzu dinari 25 gare ka kaga in kai dinari 20 shi ne nisabi yanzu kana da ƙarin dinari 5 to dinari 5 shi kenan ya sha a bai sha ba in ka hidda zakat dinarin ga ishirin to sai ka hidda zakka kuma dinarin ga biyar madalla dinarin ga biyar sai ka bada nawa awon uba 40 nashi sai ka hidda zakkar su haka in ka tashi hidda zakka maimakon ka hidda ta dinari 20 ta dinari 25 zaka ba su shine fa maza da abin da ya karu akan nisabi fa bi hisabi zalika shi ma sai a yi da lisafin wannan kenan yadda sai a bada ɗaya bisa 40 nashi rubul 20 nashi wa in kalla ko da abin ya karanta ko da dinari guda na karu ko rabin dinari ma na karu dinari ishirin da rabi gare ka rabin nan dai sai ka hidda mai zakka muddin zinari ya ta kai nisabi muna tare wala zakata min alfidda to mun gama zakkar zinariya sai ta azurfa babu zakka ga azurfa fi akalla cikin mafi karanci mimi a tai dirhamin daga dirhami mai tin ita kuma azurfa nisabinta sai ta kai dirhami sullallan azurfa su ne dirhamomi sullallan zinariya dinarai sullallan azurfa dirhamomi to azurfa sai ta kai dirhami 20 sai ta kai dirhami 200 to shine nisabi me ma'anar mallan da yace wala wala zakata min zahabi wala zakata min babu zakka ga kenan in kana da zinariya ko azurfa abinda bai kai nisabi ba ya da zakka nawa an nisabin zinari dinari 20 yan dinari 19 da rabi gare ka babu zakka gare su su kai nisabi ba nawa an nisabin azurfa dinari 200 yanzu dinari 195 gare ka ko 198 ma ko da tara ba su kai 200 ba babu zakka gare sai sun kai 100 nan biyu sai sun kai nisabi in sun kai nisabi kuma ba yau da sun kai nisabi zaka yi sai sun shekaro sun kai nisabi yau gobe lalura ta sai an ka ɗebo wani abu shi ke nisabi ya kare ina fatar kun fahimta an ka ɗebi wani abu an ka sai an sau buhun gero an sau buhun shinkawa da sauransu nisabi ya kare sai nisabi ya kammala kuma yana nan nisabinsa yana nan nisabinsa bai rage daga nisabi ba har baɗewar haka to sannan za ka yadda zakka to mutum nawa yanzu ga adda irin wannan dukiya yan ƙwarori ne ko da ka samu kuɗi wata guda wata biyu wata lalura za ta gitta sai a taɓa su kaga nisabi ya kare to sai ka aji nisabi ya yi shekara guda sannan zakata waje ba gare su to yace wala zakata babu zakka min alfiddati ga azurfa fi aqalla cikin mafi karanci min mi'atai dirhamin daga dirhami mai tin 200 wa zalika wannan hamsu awaqin daidai da uqiya biyar shi an daidai da uqiya biyar wal uqiya abinda a uqiya 40 dirhaman dirhami 40 to 40 40 gida biyar kaga 200 kenan min wazni sab'atin daga ma'auni bakwai a ne ina nuna anna sab'ata da nanira dinari bakwai waznu ha abinda an nauyin su asharatu da rahima dinari na zinariya guda bakwai su an daidai da dirhami na azurfa guda goma lokacin faya za balaga zinariya da azurfa fluctuating suka yi ba su tsayi wuri guda yau su tashi gobe su haɗu yau su tashi gobe su haɗu shi yasa ka ganin masu kwantifayan ɗin zinariya da kuɗin najeriya su ce yau kuɗi sai sun kai kaza suke da zakka wata rana sai haga sun ƙara yan sun koma kaza wata rana sai haga sun rage saboda ita zinariya da azuha fluctuating take yi fa idza balaga min hadhihi dirahim idan waɗannan dirhamomi naka sun kai mi'ata dirhamin dirhami mai tin fa fiha rubu ushriha to rubu'in ushrinta ya tabbata ciki ɗaya bisa hudu na ɗaya bisa goma hamsatu da rahima dirhami biyar kenan dirhami mai cin ɗari biyu raba shi goma nawa kenan ishirin ishirin raba ta hudu biyar kaga kenan abinda a zakar dirhami ɗari biyu dirhami biyar hamsatu da rahima dirhami biyar fama za da duk abin da ya karu a kan nisabi fa bi hisabi zalika shi ma sai a lisafa wannan abin da ya karu shi ma a bashi da ɗaya bisa arba'in nashi wa yujma'u dhahab wal fidda ana hada zinariya da azurfa fi zakati ga zakka misali faman kana lahu mi'atu dirhamin duk wanda ya zan yana dirhami 100 me me nisabin dirham azurfa 200 to to yanzu dirhami 100 gare ka na azurfa wa asharatu da nanira me nisabin zinari dinari 20 kana da dirhami 100 na azurfa kana da dirhami 10 na zinariya ka ku wannan su kana da rabin nisabi nai to falli khurij min kullin to sai ka hade su in ka hade su kaga sun yi nisabi eh to falli khurij sai ya fitar min kulli malin daga kowace dukiya ruba ushrihi ruba in ushri nai na fatar kun fahimta to yana ganin ya kamata mu tsaya jibin Allah ya kamar sai mutane zakatul urudi tijara kayan kasuwanci Allah ya samu na albarka ga abin da muka karanta ziya da azurfa wanda ya ce nau'i guda ne ya yi kuskure ba nau'i guda ba ne daban-daban ne amma kaga su yanzu imajin ɗinsu sun maishe su nau'i guda don kana iya haɗa wanga da wanga sai ka yadda zakka a in kana da zinariya zinariya daban take da azurfa ko Allah daban-daban ya ambace su ka gani kowanne sai ya kai nisabi amma ga mazhabin malikiya ya halatta a haɗe su sai a fitar musu da zakka wallahu a'lam haka da malamai sun kai ta yi ga duk mai karatu ya san matsalar zakka matsala ce in bancin abubuwan da nasu ya zo saura duk matsala ce khilafiya wasu malamai su ce suna ganin abu kaza na da zakka wasu ce suna ganin baya da zakka cikin su ba wanda ya taba aibanta wani kuma saboda su don Allah suke yi babu hasada muku yanzu kowa sun ya kai yawa saka yana ya nuna shi ɗaya ne babu wani yambancin shi don haka dole sai ka aibanta wancan don an nuna ba malami na baka yadda an malami ko ba na kwarai na baka yadda an na kwarai shi ya lalata addinin Allah ya shirya shi mu eh iya one over forty a an kace rubul ushir mm da zinariya da azurfa ba su ne aino ba ko a ce naƙadu to an ka ce aino ko naƙadu zinariya da azurfa to kowannen su one over forty aka hitarwa eh eh mun tsallake to mi da ba ku yi magana ba wane wuri 20 da ga samar ruddani to to to ina yake waka zalika hakan ga tujma'u ana hada asnaful qitiniya nau'ukan abubuwa masu kwalfa qitiniya abu duk abu mai kwalfa irin gyada irin kwaras kwaras wa ma ila zalika to duk ga zakka ga malikiya nau'i guda ne sai a hada su ka noma gyada ka noma kwaras kwaras hmm? to sai ka hada su in ka hada su in sun kai ausuki biyar kaga sai a fitar musu da zakka eh duka hamsata ausukin duk abin da ake noma a ausuki biyar ausuki biyar ausuki guda sa'i 60 sa'i 600 kenan don haka ita ma ya an kasa cikin buhu tunda ita cikin buhu aka sa ta ko bayan an sussuke ta to sai a samu buhu guda ko biyu sai a sai a sai a sai a yi gomin ta sai a auna mudu nawa ya kama sai a yi kiyasin sauran buhu haka duk sun gama mana wannan aiki ai بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك